الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan tafsiri mai suna تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وندا ساتي دي غباتا منذ قرشن سورة التحريم ودا متاش فرقان سورة مل تفسير سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم دا مفارق كراتون فسر ونن سوره da sunan Allah ma'ana da ambatan sunan Allah ar-Rahman mai gamamman rahama ar-Rahim mai kuma keɓantacciyar rahama ga masu imani a lahira Allah ta'ala yake cewa tabarakan ladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkoki da alkhairai masu yawa sun tabbata ga wanda mulki yake a hannunsa gaba ɗayan mulki na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da Allah bai da iko a kansa Allah bai khalaqa mauta Allah wanda ya halicci mutuwa ya ƙaddara mutuwa da bayunsa wal hayata da rayuwa ma'ana Allah ya ƙaddara ma bayunsa za su rayu kuma za su mutu shi ya sa malin bahaushe ke cewa dukkan mai rai mamaci ne to haka Allah ya ƙaddara mutum zai zo duniya ya iya rayuwar da Allah ya yanka masa kuma za a wayi gari ya mutu Allah yana yin haka ne liyabluwakum dan Allah ya jarrabe ku ya ga ayyukum ahsanu amala wane ne ɗinku ya yi tsarkake aiki ya yi kyautata aiki ga Allah ya tsarkake aikinsa don Allah ya kyautata shi don Allah wa huwal aziz Allah magwayi ne Allah shi ne waya gaba ɗaya wanda ya rinjaye dukkan abubuwa kuma dukkan halittu suna jayuwa ne gare shi alghafur wanda yake mai gafarawa waɗanda suka yi mummunan abu ko ko waɗanda suka tauye wani abu na wajibi ko ko masu zunubi musamman ma a lokacin da suka tuba suka mai da al'amarinsu ga Allah suka koma ga Allah Allah zai khalaqa sab'a samawat wanda ya halici sammai bakwai tibaqa wata saman wata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yadda yake tsakanin wannan ƙasa da sama ɗaya ta hiyar shekara ɗari biyar ne da za ka hira sai ka shekara ɗari biyar ka kai sama ta harko kuma da za ka huda ta sai ka shekara ɗari biyar sannan ka huda to haka yake tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu tsakanin ta biyu da ta uku haka Allah ya jera su har zuwa samai guda bakwai shi ne tsibaƙan wata saman wata matara fi khalqin rahmani min tafawut saboda ne kyakkyawan ginin da Allah ya yi ba ka gani ba ka taɓa gani ba fi khalqin rahmani a cikin halittar da Allah ya yi sama min tafawut ma'ana wani tawaya ko wani wuri inda yake bukatan gyara ko faci ko abin da ya kama da wannan duka waɗannan abubuwa mutum ba zai bai taɓa ganin irin wannan ba in ma mutum na shakka sai Allah ce to farji ilbasara tana yiwa dubi na farko mutum ya yi shi ne cikin tsoro ta watakila bai tsaya ya duba da kyau ba to sai Allah ce to farji ilbasara ka mai da ganinka ma'ana ka sake dubawa hal tara min tafawut ko eh farji basara hal tara min futur ka sake mai da ganinka ko ka ga wani tawaya ko wani wuri inda yake bukatan gyara ko mutum ya sake duba ba zai ga wannan ba ko wata huda ko wata tsada su marji albasara karratai sannan ka sake mai da ganinka so karo na biyu abinda ake ni dai mutum ya ta maimaita dubi to mutum zai yi ta kallawa yan qalib ilayka albasaru wannan ganin naka zai dawo khasi'an yana kasasse ma'ana ba tare da ya ga wani aibi ba wa huwa hasir ko ma'ana khasi'an yana kaskantacce wa huwa asir yana kasashe ya kasa ganin wani aibi wanda zai gani inda ya kamata a gyara a sama ko mala yace tabarakan ladhi bi yadihi mulku ai ta'azama wa ta'ala ya girmama ya daukaka wa kasura khairuhu alkhairinsa ya yawaita wa amma ihsanuhu sannan kuma kyautatawarsa ta game kome da kowa min azamatihi ko na daga cikin abin da ke nuna girman Allah annabi yadihi cewa a hannun Allah ne mulkul alamil alawi wa sufali ko mallakar duniyar sama da ta ƙasa ma'ana halittun da a sama da waɗanda a cikin ƙasa duka mallakar Allah ne fa huwa allazi khalaqahu Allah shine ya halicci waɗannan halittun na sama da ƙasa gaba ɗaya wa yatasarrafu fihi Allah shi ke gudanarwa a cikin wannan halittun bima sha'a da irin abin da ya ga dama min al-ahkam al-qadariyya na hukunce-hukuncen da Allah ya ƙaddara abin da zai faru a cikin waɗannan halittu. Wal ahkamid diniya da kuma hukunce-hukunce na addini na ku yi kaza ku bar kaza. Attabi'ata li hikmatihi waɗanda dukkansu suna bin hikimar Allah ne kowane abu akwai hikimar da Allah ya sa ya yi shi na abin da ya ƙaddara da kuma abin da yake hukuntawa na addini. Wa min azamatihi yana daga girman abin da ke nuna girman Allah kamalu ƙudratihi cikar ikonsa allati yuqaddiru biha ala kulli shay'in ko yaqdiru biha ala kulli shay wanda yake da iko da wannan cikar ikon akan komai wa biha aujada ma aujada da kuma wannan cikakken ikon nasa ne ya samar da duk abin da ya samar min al-makhluqat al-azima na halittu waɗanda suke manya kasamawatu wal ard kaman sammai da kuma ƙasa ko kasamawatu wal ard kaman sammai da ƙasa duk wannan Allah ya samar da su ne ta cikon ikonsa allazi khalaqal mauta wal haya wanda ya halicci mutuwa da rayuwa ai qaddara li ibadihi ya qaddara ma bayinsa an yuhyihum ya rayar da su summa yumayyituhum sannan ya kashe su liyabluwakum dan Allah ya jarrabe ku ya ga ayyukum wane ne ɗinku ahsanu amala ya kyautata aiki ma'ana ya fi tsarkake aiki ai akhlasahu wanda ya fi tsarkake aiki wa aswabahu wanda ya fi aiki mai kyau wadhalika wannan kuma saboda annallaha khalaqa ibadahu Allah shi ne ya halicci bayansa wa akhrajahum li hadhihi da kuma ya fito da su a wannan gidan na duniya wa akhbarahum kuma ya ba su labari annahum sayanquluna minha ma'ana za su cirata daga wannan gidan na duniya wa amarahum ya umarce su da su yi kaza su yi kaza wa nahahum kuma ya hane su da su bar kaza su bar kaza وابتلاهم كما الله يجربيس بالشهوات المعارضة معارضة لأمرهم da wasu abubuwan shawa waɗanda suke karo da umarninsa Allah ya ga cewa za ka bari ko ko a'a za ka yi Allah ya hana su kuma sai ya ƙaddara su yaga za ka kauce musu ko ko a'a famanin ƙada li amrillah wanda ya jayu da bin umarnin Allah wa ahsanal amala ya kyautata aiki ahsanallahu lahul jazaa'a fid darain Allah zai kyautata masa sakamako a gida biyu gidan duniya da kuma gidan lahira ko wa man mala ma'a shahawatin nafsi wanda kuma ya karkata tare da shawoyin rai wa nabada amrallah yayi watsi da umarnin Allah falahu sharrul jaza sharrul jaza yana da mummunan sakamako mafi sharrin sakamako wa huwa al-aziz Allah mabwaye ne alladhi lahu al-izzatu kulluha wanda shi yake da buwaya gaba ɗayanta allati qahara biha jami'al ashiya wanda da wannan ne ma'ana da wannan buwayar ne Allah ya rinjayi dukkan abubuwa wan qalat lahu al-makhluqat sannan dukkan halittu suka jayu gare shi al-ghafur wanda yake mai gafara anil musiin game da masu mugun aiki wal muqsirin da kuma waɗanda suke masu tauye wani abu wanda yake na wajibi wal muznibin da waɗanda suke masu zunubi khususan musamman ma idan tabu in suka tuba wa anabu suka dawo zuwa ga Allah fa innahu yaghfiru dhunubahum Allah zai gafarta musu zunubansu walau balagat ananas sama ko da zunuban sun kai cikon sama Allah zai gafarta musu wa yastura uyubahum kuma Allah zai suturce aibukansu walau kanat mil'ud duniya ko da aibukan ko sun kai cikon duniya alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wanda ya halicci sammai guda bakwai wata saman wata ai kullu wahidatin fawqa al-ukhra kowace daya saman daya walafna tabaqatan wahida sammai ba wai rihi ɗaya ne ba a'a wata saman wata ce wa khalaqaha fi ghayatil hasan Allah ya halitti sama cikin matukar kyau wal itiqan da kuma kyautatawa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut baka ganin wani sakaci a cikin halittar ubangiji ai khalal ma'ana wani aibi ko wa naqsin ko wani tawaya duka ba ka gani wa idan tafan naqsu min kulli wajhin idan tawaya ta koru game da dukkan wata huska kowane ɓangare ya zamanto babu tawaya a ciki cikin abu to sarat hasanatan kamila wannan abin zai zamanto abu ne mai kyau kuma kammalalle in aka ce kowane ɓangare babu aibi ko mutanasibatan min kulli wajhin ma'ana suna daidai da juna sun dace ta kowace huska fi launiha a wajen kalanta kammalallen kala gare ta wa hay'atiha wajen kamarta ma haka wartifa'iha wajen ɗaukakar ta ma haka wa ma fiha da abin da ke cikin sama min ash-shamsi wal qamar na rana da wata walkawakib annayyirat da kuma tauraro masu haskakawa wannan duka suna nuna mana kammala cikar halittar sama athawabitu minhunna taurarun da suke tabbatattu a sama waɗanda ba su gusawa wasayyara da kuma tauraro waɗanda suke masu hucewa akwai waɗanda suna ɓacewa wasu kuma ko da yaushe suna nan walamma kana kamaluha ma'luman a yayin da ya zamanto cikar sama abin sananne ma'ana sama cikakkar halitta ce amara Allah ta'ala bi tikrarin nazari ilaiha sai Allah ya umarni cewa a maimaita kallo zuwa ga sama wa ta'ammulu fi arja'iha a tsaya a nutsu a lura a dukkan bangarorin sama a ga ko akwai inda aka rago ko akwai inda yake buƙatar gyara ko akwai inda yake buƙata a kyautata ko ina a duba kowane ɓangare faƙada sai Allah ce farci ilbasara ka sake mai da ganinka ai a iduhu ilaiha sake gani dubinka zuwa ga sama naziran kana mai dubi mu'tabiran kana mai lura dubi tare da lura hal tara min futu ko za ka ga wata tawaya ko wani aibi ai naqsun wata tawaya wa ikhtilal ko kuma wani aibi sun marji albasara karratai sannan ka sake mai da kallo karo na biyu almuradu bi zalika abinda ake nihi da farji sun marji albasara karratai ne mala yace shine kasratu tikra ma'ana yawan kokkomawa tai ta duba ki ta duba yanqalib ilayka albasaru ganinka ma'ana idanunka za su dawo khasi'an suna kaskantattu ba tare da sun ga wani aibi ba wa huwa hasir idan yana kasashe wajen ganin wani aibi ai ajizan yana kasashe an an yara khalalan game da ya ga wani aibi au futuran ko wata huda ko wata tsaga walau harisa gayatul hirsi ko da ko yayi kwadai matukar kwadai ne ya ga haka ba zai ga haka ba ko sun masarraha bi zikiri husniha sannan sai Allah ya ci gaba da bayyana ko kuma ambata yani kyawun halittar sama shine za mu gani a darasi na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh